إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka. ‘Yan uwa kamar da yadda aka saba kira a wannan ɗan lokaci wanda kwana biyu da ke anjima ba a yi ba mun dawo yi kai tsaye insha Allah to a cikin ɗan lokacin da muke da shi insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka duk masu jim daga ko'ina suna iya kira kai tsaye a lokacin da muke shiri a lamba ta farko lamba ta airtel mai lamba tisa'in da shidda tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah muna muwafaka wannan su ne lambobi da za a kira yau ne muna laraba ɗaya ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da hudu ga wata na tara dubu biyu da ishirin da hudu Allah mana muwafaka. ‘Yan uwa kamar muka bayani shiri ne kai tsaye insha Allah duk da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kenan muna dai ƙara bayani don mai kira, ya kira ya ji magana a wayar shi ba a radiyo in ce ya ji radiyo iya waya ba a ji da kyau kenan mutum ya kawo da radiyo ya yi magana kai tsaye daga wayar shi ya ji magana shi a wayar shi wannan shine abin da kamata a gano yan uwa kamar da yadda muka yi muna cikin bayani sati da ya gabata na muna yin bayani insha Allah kayan yan uwa su yi kira daga ko'ina insha Allah a ganin dukkan wanda yake musulmi ne ya ɗauki alkawali ga Allah subhanahu wa ta'ala na cewa baya bautar kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Haka kuma ba shi ɗan saƙo, wurin amsa saƙo daga Allah sai daga manzan da Allah ya ku sallallahu shi ne Muhammad sallallahu sallam. Na'am.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malam an laya.
Lafiya alhamdulillah.
Bayani muke so a kara min musallar dawa wai sallama nawa ake yi.
To daga ina kai zo kai?
daga nan zandar nan.
To, shi kenan ya ka kama radiyo sha Allah kashi.
Aha, sha Allah.
Eh. To, kenan eh, muna maganar alkawali da mutum ya ɗauka tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala a cikin kalma da ya guda biyu alkawali ne na ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah to wannan kalma da kai cewa ashadu Allah ila wa anna Muhammadar Rasulullah ka shaida ka yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma ka shaida da Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo na Allah yan uwa kenan wajibi ne mu fahimci me ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo dan aike jakadan Allah zuwa ga duniya wannan shine ma'anar rasul assalamu alaikum shine ma'anar rasul kenan ka yarda babu mai ka sako daga Allah subhanahu wata'ala sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kalma da kace ashhadu anna Muhammadar Rasulullah na shaida Muhammadu manzo ne na Allah kin duk abin da yake da alaka da kai tsakanin kai da Allah ga wanda Allah ya zaba ya aiko wanda kuma yan uwa mun sha bayani kan wannan mas'ala cewa Muhammadu Rasulullah Allah ya aiko da annabawa manzanni tun daga Nuhu alaihi salam har zuwa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam dan kashin shi annabi Isa ne cikin annabawan banu Isra'il amma Muhammadu Rasulullah shine manzo na ƙarshe kuma har tashin kiyama shine manzo wanda ba manzo bayan shi dan haka kenan wannan wata baiwa ce wata garaba ce muka samu Allah ya samu kasancewa cikin wannan al'umma ta wannan annabi manzo kuma shugaban manzanni gaba daya duniya da lahira dan haka wani abu wannan kashi zaka ma Allah godiya da ya kaddara kana cikin wannan al'umma da Muhammadiyya ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu kenan wannan manzo zababbe na Allah shugaban annabawa duniya da lahira shine ka yarda shi kadai ne rasulullah idan ka wannan kalma kenan a matsayin na musulmi ba yanda za a yi ka amshi wani abu daga Allah subhanahu wataala Allah ya ce kai ko ya ce ka bari ko ya ce kaza sai ta hanyar wannan ɗan saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne wanke mai bayanin cewa kullum inda mutum ke barin shiga daji da hallaka barin wanda Allah ya aiko, ya amshi saƙo daga Allah daga wajen wata hanya daban ba ta hanya da manzon da Allah ya aiko ba, shi an da Allah ga wanda ya aiko. To kenan duk wanda zai kama saƙo daga Allah ce kaza, a yi kaza, a bar kaza, kaga wannan ya karɓi shiga, ya shiga shigula abinda ba a sa shi ba ga wanda Allah ya aiko kuma shi kai kai alkawali ka yarda Muhammadu Rasulullah sallallahu daga yan domin duniya wannan akwai da yawa masu dangana sako daga Allah ko su ce kai ko ka bari daga Allah ko ma ba su da alaka ta manzanci ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan idan ka bi kaga ka bi tai daji ka bi halaka tabbas dan haka ke kira musulmi wannan alkawali da kama Allah na ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ka tabbatar ka gaskantar da wannan alƙawarin da kama Allah na kaɗe ta Allah da ibada kuma ka ce Muhammadu shi ne ɗan jikadan Allah ɗan saƙon Allah zuwa ga duniya har tashin ƙiyama wannan shi ake nema ka cika wannan alƙawarin da kama Allah kuma shi ma Allah ya cika maka alƙawarin shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba قالوا يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ‘yan uwa kayan kada wannan ruwa ina ƙara jita dama ‘yan uwa masu jinmu da shirarenmu wanda suke shiraren a takaice suna da dama su yi kira kai tsaye a lokacin da muke bayanin zuwa kayan ƙare shida dai a takaice kenan suna dama su yi kira kuma lamba da na ba da lamba biyu ce akwai ta airtel akwai ta move wadda duka samu dai kana iya kira kai tsaye zan maimaita lamba ta airtel lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 lamba ta move 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 karan dai Allah mana muwafaka wannan kenan za su ɗauka kira kai tsaye a lokacin da muke bayanin shi amma zan dan bayani kayan wasu kira muna magana yan uwa wannan alƙawali da ka ɗauka na me ma'ana manzo na Allah kuma shine bayani da nayi na alƙawalin da kama Allah in ka cika Allah zai cika maka alƙawalin sa gidan aljanna dan manzana yake cewa man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya bi ni don da ya mana da'a tabbas zai shiga aljanna annabi ce illa illa man aba sai wanda yake duk wanda ya wa mu zana da'a zai shiga aljanna annabi ce sai wanda yake suka ce ya rasulullah wa zai shiga aljanna yace wanda ya mana da'a shine wanda ya yarda wanda ya saba mana kuma ya kiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
harma an wun lafiya la la alhamdulillah sama da laya kokari alhamdulillah
alhamdulillah alhamdulillah daga daga ina ne
muna ba da sabon gaisuwa daga ina ne
daga nan kaya tabbatar to to to to Allah taimaka Mm, amin ya rabu da adam alhamdulillah to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna duk al'umma za su ga aljanna ko shi wanda ya kiya da wacce suka ce waye zai kiya rasulullah ce duk wanda mun da shine ma'ana ya ya zai samu kuma wanda ya samu abin da ya kiya ne kenan assalamu alaikum Wa'alaikum salam wa rahmatullahi la la alhamdulillah ya aiki.
alhamdulillah Masha Allah. Malam da Allah tambaya ta yi ce wanki ne na yi sai iska ɗan kaɗa kayan haka sai suka zube.
eh Sai kare ya zo kwanta a kan kuma abin. Kenan ne ne matsayin yin sallah da hijabin.
to a ga ne cika mara radio ke shi ba kina shi radio ba Eh yana sauraron raju.
Eh, daga ina ne Daga nan cikin garin Zandar.
to yake shawara insha Allah ke yanzu Mm.
To na ku.
alhamdulillah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum yi magana ma yi magana to a cire kenan Eh. mutumin bayani tun da layi biyu na kama da kenan wanda mutum ya yi in bai yi ba sai sake wani saboda tunda akwai matsala ta da zuwa lokaci kenan mutum in yi wannan bai bai saki ba matsala akwai na mubu akwai na irtar Mm. na'am assalamu alaikum assalamu alaikum
Alo, assalamu alaikum.
wa alaikum assalamu alaikum na'am Alo, ina jin ka ina jin Assalamu alaikum.
ina jin ka wa alaikum salam
Allah barka da.
barka eh mana
Wani lafiya.
lahiya lau Suna Musa daga Musa Yusuf daga nan mata mai.
to bismillah na musa
Wani menene halittan jemu ko sage haka? Halittansu da kuma abin nan ɗin.
To, shi kenan na ji. Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam malam hu lafiya Lafiya lau alhamdulillah.
madalla Alhamdulillah.
um, tambaya ta ita ce anan kunama ce ta shi- ta shige ni ya hazo biyu kuma Allah ya sa baka harbe ni ba Eh, ya kamata amma Allah
to godiya.
aha Eh, zan eh, zan ga fado an yi sujida Duka na eh. Duk godiya ce. Eh. eh, ah insha Allah Alhamdulillah. A takaice akwai ɗan uwa wanda yake tambaya sallar gawa sallama na wuce. Yawan sallar gawa sallama ta irin sallama ta sallah ce. Cikin sallar sallama a sallah iri hudu ta tabbata ko ce manzan Allah ya dole kai ka sunna. Sallama iri hudu a sallah dole mutum ya yi ya sunna. Sallama iri hu- ta hu- ta farko mahi tsawo da manzan Allah ya sa cikin sallah zai juya damar shi ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya juya hagun assalamu alaikum wa rahmatullah wani iri guda kenan sallama ta biyu ya juya dama ya assalamu alaikum wa rahmatullah ya juya hagun assalamu alaikum wa rahmatullah kala ta biyu kala ta uku zai juya dama ya assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya juya hagun ya ce assalamu alaikum kala ta hudu za a fara daga alƙibla assalamu alaikum a yi da kuma a dama wannan ko ce kai ka yi sallama to kenan a sallar gawa duk wannan wanda kai ka yi sunna kenan babu ƙa'ida duk da kai hudun ba sai kaza ba ko kai sallama ɗaya ko kai biyun ko kai waccan dai duka sallar gawa da sallar sallama sallah duk sallama ce iri guda insha Allah sai mai maganar cewa ta wanke kaya ta shi muna kare sai ya hau to kare abin da yake zama najasa lallagin shi amma dan jikin shi ya hau kaya in ba akwai wata najasa ba kaya mu zama najasa sai dai miyan shi ne ake magana najasa amma ba jikin shi ba dan ya shaye ka a ce ka je ka sake Allah ko ka kanka da najasa a sai dai in akwai najasa a jikin shi Allahu a'lam sai mai magana matsayin ajige mu ko saje dan uwa aka ce lihiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wafir liha wahfu shawarib yana cika yana cewa ku cika gemanya ku rage gashin baki ku cika gemanya ku rage gashin baki ku saba mai hudawa su suke aske gemu su bar gashin baki don haka kenan wannan shine abin da umarni da ya a cika ya ce a barta ka a rage kuma nan ma an ka dauka da tuma na fi'in malikiya wanda ya karanci risala ta ibn abi zaid babu nan ba a cikin babul fitra ya bayani karara cewa wa amara nabi an tuwaffaru la tuqas mai risala ka magana cikin babul fitra cewa annabi ya umarni sallallahu alaihi wasallama a cika gemanya ka a rage shi yake cewa babu lahi in ta tsawo da yawa kenan ta wuce kamu guda ba lahin ta tsawo da yawa a rage kamu kasa da kamu guda ko sama da kamu guda kai yace wannan sahabbai da tabi'ai sun yi wannan magana kenan akan haka kaji kuma babu wata masaba guda da ta halatta aske shi dan haka wannan abu ne sunna ce kuma zana sallama yayi umarni a cika ta ka a rage ta wannan shine al'amuru daga cikin ruwayoyi na bukhari kuma sun ruwayoyi ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar shi na shi ma an ce dan yawan gemun shi ba ganin wuyan shi kuma ba ganin kunnuwan shi annabi sallallahu alaihi wasallama babban gemu gare shi wanda ba ganin wuyan shi ma kenan koyi da shi shine ajewa Allah tamke mu kuma Aisha tana ce Allah godiya ga Allah ta tabbata wanda yawa maza ado da da da gemu dan shine alama ta rujuliya ta namiji da ta mace fata da shine bambancin namiji da mace alama a takaice sai wannan shine naga sai akwai naga wanda na mance naga amin assalamu alaikum na'am
Alo malam an wuta lafiya.
la la ko na mace iya iya kira da mace tambaye shi da bismillah
Ya kwana biyu malam.
alhamdulillah
Wani tsohon mai sauraron ku ne malam Bijima.
to ya kyau
Malam Ilyasu suna Abdullah.
eh haka ne
To malam suna da Daga- daga ina ne kake
nan gidan sarkin Bula wanda ake ce ma ƙasa ina
kasar Urawan.
to ƙasa ura ƙasa ta saka kenan ko Eh ta Allah taimaka gaida jama'a da yana kiran ka sosai har a fashi ma yana kiran ka.
eh haka ne Allah taimaka Allah taimaka Amin amin amin na gaida ku.
to na na Ina gaida amsa to shikenan sai an jima kenan Hello?
alhamdulillah to muna fata da uwa kenan abin da shi tambayoyi ne abin da shahi akwai wannan wana rubuta tambaye shi na mance tambaya ce bale ba shi amsa akan ta amma dai eh, muna ƙara jaddadawa cewa duk mai kira yi kokarin kau da rediyo a lokacin kiran shi ya je magana shi a cikin rediyo muna magana ta eh, duk da muna iya yi da magana ta alkawari da kama Allah subhanahu wataala kuma ka cika alkawarin da ka yarda na Muhammadu Rasulullah da mai da'a cikin duk abin da ya zo da shi assalamu alaikum Alo, salamu alaikum.
wa alaikum salam
Mala ya launa.
alhamdulillah
Na ga wani Allah ya aiki a gobe.
lafiya alhamdulillah Na ga. Ana muna tafiya.
to bismillah Allah sana san
Muna so a warware mana sanin kabul jama'a.
wannan ai karatu ne mai zaman kanshi
Mm, an ka ce kabili ba'adi to kamar radio dai kamar radio dai ta kace mhm.
kamar radio na ga akwai tambaya da na mance abin da ba da amsa kanta ba wanda ya tambaya na iya kira daga ba insha Allah wanda bai ji amsa shi ba eh ya magana kan kabili da ba'adi kuma asali kabili ko ba'adi sujadu ne guda biyu da aka shar'anta a sunna kan wasu kurakurai a sallah rigi ko ƙari ita ƙabili sujada biyu da ake yi kayan sallah ma bayan ƙari sallah ita ce ƙabili ba a duk kuma sujada biyu da ake yi don gyaran sallah bayan sallah ma shine ƙabilin shine ba'adi assalamu alaikum Wa alaikum salam malam. Muna lahiya.
lafiya alhamdulillah Malam tambaya gare mu.
to Allah sana sani An za a sa mutum rami in ji ana ta la ilaha illallah ya ake ta.
to na gani shikenan Eh,
to wani iya magana ta sa mutum a rami na in ya mutu to wana magana ƙabili ko ba'adi eh, mu yi da bayaninta shine sujadu guda biyu da aka shar'anta don gyaran sallah ana yin su a ƙarshen sallah an aka ce ƙabili sujada biyu da ake yi, mai ƙabilin kahin ma'ana ƙabil salaman kahin sallama ake yin ta an ƙare komi zan misali mutum ya bar zaman harko a sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zabara zuwa zama ya bar zama na harko in ya miƙe tsaye cak annabi ta kai koma ya ci gaba da sallah in ya ƙare sai su ci da ƙabla salam idan kuma bai miƙe ba ya zabara ya tana bai miƙe ba ya koma zamna babu ƙwallo babu adi amma in ya miƙe daga zaman harko ya bar shi ya ci gaba da sallah in ya ƙare sallah gaba ɗaya sai ya ta yawa annabi sallallahu komai ya ƙare kayan sallama sai ya faɗi sujira guda biyu su ake kira ƙabli ƙabli sujira guda biyu kayan sallama shi ne ma'ana ƙabli salam Mm. assalamu alaikum
eh, ah
ina tambaya.
na'am eh
Kamar in aka ɗauko gawa haka, eh
haka ake za a sallah.
eh
Sai su ce duk wanda ya dawo gawa kai ya sallah.
to Ina nake so a warware mu da.
to na gane to kenan wannan shine kabili sujada guda biyu kayan sallama ba a kuma sujada guda biyu da ake yi bayan an sallama sallah an kare sallah take ake haɗuwar sujada guda biyu misalin su kuma misalin mutum misalin mutum ƙara ka guda misali mago raka raka hudu ya kai biyar ya kare ko kai sallama sallah ba ta kare ba ya ka tashi ka ci ko ka kare ya kai sujada ba da sallam dan wannan fata dan uwa idan kana da aiki a wurin zamani in kana da aiki da whatsapp mun yi shiri na musamman a takaice zai baka san- masaniya kan dungun sanin abin da ba'adi yanzu aka diba kana an da abin aikace yana mutum yana kallo kuma zai samu karuwa da yawa insha Allah kana iya tambaya ta bayan mun kare shirin kamar vocal a wasu a wannan lamba ta da nake bada ta Airtel sai ka yi magana ka ce kana so a aika maka su- a aika maka gyaran sallah wannan na gane abin da ke insha Allah aika maka gyaran sallah ko ka ce- ko ka ce aika maka gyaran sallah kafin da ba'adi shi za a aika muna da shi mun shirin na musamman bidiyo ne mutum yana kallo ya ji insha Allah zai taimaka wa mutum wajen sanin wani abu daga cikin abin da badi wannan shine abin da nake so in ga yan uwa wannan in dai mun kare kuma a lamba da kuke nake badawa a ita za ka yi WhatsApp kin lamba ta Airtel amma 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 60 su ne za a yin WhatsApp a kanta to sai mai magana ya sa mutum rami a yaya ake hudi shi a sunna idan aka ɗauko gawa masu ɗauko gawar shi ta yi ana la'ilala haka mutane suka ce amma abinda annabi ya karantar da sahabbai in suka ɗauko gawa za su cikin rami hanya biyu amma a ce bismillahi wa ala millati rasulullah bismillahi wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuran bismillahi wa ala millati rasulullah wannan shine kenan kamata a yi kuran eh bismillahi wa ala wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan haka kamata a yi eh shine hanyar da kama abinda ake karanta ba la ilaha illa ake ba bismillahi wa ala millati rasulullah kala ko ko ta ala sunnah sallallahu alaihi wasallam ko sunna ko milla dai ɗaya ne bismillahi wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, bismillahi wala kowace wala sunnatu da sallallahu alaihi bismillahi ala sunna ko ala milla hanya kalma biyu ce ake nawa ta ganna ba kalmar shahada ba kalmar la ilaha ba an ko gawa in za a sa cikin kwantai bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam a bismillahi ka bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko ko bismillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar biyu ce ake wani ko wancan ko wannan ma ba la ilaha kun ba yan kallo bane ba wasu ka dauko kin suke kalman suke kalman wasu ka dauko gawe sasa cikin kabari su suke ba yan kallo ba kuna kuna gehi ko nan gehi na kuna addu'a ce sai yake cewa suna cewa ma ka dauko gawa sai su ce wanda ya dauko gawa kai sallah to na asalin magana eh, akwai ruwa cewa wanda dauko wanda ya dauki gawa ya arwalla to amma ruwa ce abin da ake ni ba wace wani ba ashe ake mustahabbi ne ba dole bane ba dan sahabbai suka yi ɗauko gawar kuma su yi sallah ba tare da arwallah ba amma kai ba laifi bane ba amma ba abu ne na wajibi a ce dole ka sake ai wani ma sai dai kai sallah tunda wani samun ruwa iyar wahala in ka ya sake mun ga ba kai laifi ba kai laifi kana iya yin sallah ko da ba sake arwallah ba wannan magana suna sun ɗauko ta ga wani wata magana ce daban amma ba su gama magana ba suka san hukuncin magana suke cewa wanda ya ɗauko wanda ya taɓa gawa kai sannan akwai magana mai amma ba wajibi shin ana iya cikin layin mustahabbai na yin arwala wurin da aka so musta- kamar da aka ce misali mustahabi ne din zaka sallah ka sake arwala to amma mun sake ba akwai ka arwala amma mustahabi ne wajen ko sallah sake arwala to shi ma irin wannan mustahabi ne a yi arwala ga wanda ya dauki gawa ko wanke gawa ya wan- ya wanka don alal istibaban an so ne ba dole bane kenan baya da matsala dan ba kai ba na wata yan wanda kenan suna gane abin da ake hudi Allah taimake mu kenan eh, muna fatar dai wajen bayanin wannan na cika alkawali da makama Allah subhanahu wata'ala na Muhammadu Rasulullah mai kokarin cika wannan alkawali na da'a kuma na abu ne a hili manzala ce duk wa- duk al'umma ta za su shiga aljanna yawan da yake yace wanda wanda ya bi ni zai shiga tabbas an ga annabi da'a kan alkawali a wajen Allah ne saka gidan aljanna yace amma wanda ya saba mu yake bin abin nan zo da shi wannan shi da kanshi ne yake shiga aljanna dan shi sabon ma kanshi haka yana uwa mai kokari ne ga zukatan mu mu kokarin bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam abin manzo Allah ce kaza shi kamata mu kokarin mu yi da dadi ba da mun saba mu saba ba mu kokarin mishi da'a abin da ya zo da shi wannan kuma abu ne kuma kamar Allah godiya kanta na cewa kasancewa ka cikin wannan al'umma wani abu ne na alfakari na abin godiya ga Allah subhanahu wataala a wannan al'ummomin kai sa kana cikin wannan al'umma ta shugaban annabawa duniyar lahira kenan abin wa Allah godiya ne assalamu alaikum Assalamu alaikum assalam.
na'am Wala la ya la ilaha alhamdulillah
kadara kumsa.
na'am ha
Kadara kumsa.
to rawo na bismillah
Eh, baka kan tambaye wannan ta wajen sallar gawa.
eh Kama mutum kama mutum kama mutum ya koyi addu'a nan yana iya bin su ko ko ko ku ga su dole ya koyi addu'a.
akalla dai ka iya alama gafirlu alama sabitu ko alama gafirlu ka iya da ko alama gafirlu alama ka iya ko alama rahamun ko in baka iya wacce mai dogo yake ilguntuwa kurun alama gafirlu alama alama rahamun A'a na'am.
eh duk amma har kabbara farko ana so a karanta fatiha bayan kabbara ta farko kai fatiha da ko kabbara ta biyu kai salatu ibrahimiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كبرة uku ce da hudu kuma ake addu'o'i in muka iya ba akalla allahumma ghfir lahu warhamhu namiji ne in mace ce allahumma ghfir lahu warhamha Mm, wannan shine abin da za ka yi Eh, na bayani ce akwai wata tambaya da na mance ba amsa ta ba wanda ya yi tambaye in ji shiru ke da sai ka kira dan ya maido tambaye shi dan na mance ta mun da can sha alhamdulillah ganin lambar da ake badawa ta ce kenan ko da mutum bai ji ba ko harkar layi harkar sadarwa ta yanki yana iya kira daga baya a lambar da nake badawa dan neman ƙarin bayani tambaya da yi wadda ba a bashi amsa ba ganin an san muna cikin wani lokaci na matsaloli na hana sadarwa sai a yi ko mai shiga ba to ba matsala da kula daga baya ne mutum yana iya kira don eh, tambaye shi insha Allah to muna cikin dai bayanin yan uwa kayan wanda za su yi wa su yi kira masu kira su kira mun ce da kowa a bude na masu kira Ah, kenan muna magana alƙawari da gama gama Allah subhanahu wataala na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan daraja ce wata kima ce Allah ya ba wannan al'umma zamanta uwarta ita ce al'umma wanda hata a hilin kiyama annabi musallar salama shi ne gaba akan dukkan annabawa a hilin kiyama haka a gidan aljanna shi da makam mahamudan wanda wuri a ci abin yabo wanda Allah subhanahu wa ta'ala kadai ya zaɓi ɗaya cikin bayan shi ya ba shi wani matsayi na daraja mahi ƙololuwa cikin aljanna Ah, ma da ‘yan uwa muna fatar masu Uh, ba magana damar karanta message kuma mutum kira ne zai don message bana iya tsaye da shi faranshi in gano in yi mai dala dala abin da yi kuma mai bukata zai iya kira kahin ma'ana uh, zai kira kahin mu tashi shine aka ba da dama amma ba message message iya da wahala gaskiya a tsaya karanta kenan wanda dai zai iya kira ne zai kira wanda kuma samu damar kira ba daga baya tunda lambar da ta wuce yana iya kira don neman ƙarin bayani Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam ya ustaz.
Na'am.
Allah ya.
Lafiya lau alhamdulillah.
La ya lau ustaz ne daga kance.
Akan ta bismillah.
Eh Suleiman ba.
Na'am bismillah.
Na'am tambaya da nake game da ya mana ta bayan tambaya to kuma gaskiya ina so a tantar da ni game da sallar gawa kinnan.
Eh,
Wajen wato yin idan ya kasance gawar mamacin shi wanda ake wa sallar wato a cikin kullum eh, yani ba sanin inda shi imam zai
to, wato zai zai da to. Chicken. Kama radio insha Allah. Yawwa. Ka gane eh shi lalle wurin tsayawa zaka ga wasu littafai na malikiya suna kawo cewa zai tsaya a daidai kan mace kuma namiji kuma a tsakiyar shi. Ma gaskiya ba nasin hadisi wanda wanda ya tabbata ba, nasin hadisin da ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa ingantattu yana tsayawa a kan namiji yana tsayawa a tsakiyar mace ce tabbata shine suna tabbatata tsayawa daidai kan namiji mace tsakiya. Assalamu alaikum.
alaikum salam Na'am.
Allah an lafiya Lafiya alhamdulillah daga ina?
da ku ba mai sa cikin
nan mi a ni ina cikin radio ina- ina cikin karatu ne ban shiga ba ban je ba ina cikin karatu ne ina gidan radio ne ina gidan radio Mm, mm. kenan eh, me ake cewa eh, muna fatar cewa masu kiran da wannan hata wani ji ke yana wajen na takaice kenan eh, muna maganar na ga- ya ɗauki hankali na ne a takaice shi dai mai kira kurin ya kira lokacin kira kai sa ma'ana ya ji maganar shi a wayar shi ba a rediyo ba kuma ƙarin bayani akan eh, wajen sallar gawa wanda yake bin wanda yake sallar gawa abinda yake kan shi zai karanta fatiha da sura a kabbara ta hurku kabbara ta biyu zai yi wa annabi salati to ta uku kamar da kace dan wani bana ka tambaya me zai gane namiji da mace addu'a mashi sauki ta tabbata a sunna wanda za a iya ma mace za a iya ma yaro za a iya ma namiji duk da yace ta kushi kowa ita ce lafazin Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa hadirana wa ghaibana wa saghirana wa kabirana wa dhakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu la tudillina ba'dahu tunan ne kurin bambanci in mace ce alama la tudillina ba'daha alama eh, shine eh, alama alama la tahrimna ajraha wa la tudillina ba'daha shine kun bambancin amma daga damirin addu'ar wanda an kai shi zaka yi wa namiji sallar gawa zaka yi mace zaka wa zaka wa na- namiji zaka dinde ne da mace da yaro komi lafazin ya kumshi gaba daya Allah ka gafarta ma rayuwarmu da matattunmu da mazanmu da matanmu na yanzu na kusa da na nesa duka wannan da namiji da mace ta kumshi kowa wannan shi lafazin da kana iya ma namiji kana iya ma mace lafazin addu'ar wannan Allah ya taimake mu Ah, muna da fatar yan uwa eh, kullum musulmi kamar da muka yi magana ta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama hanyoyi na samun madogara ta ibadarmu shine eh, yin abin da ya zo ka yi akan abin da kan sunna har ka yi alƙawali da abin da ya zo na ibada ka kai yadda manzo Allah ya karantar da al'umma wannan shine ko da na an ce ana kaza ana kaza kai da iko ƙoƙarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan ibadaka dan shine Allah ya aiko da isar da wannan sako wanda aka yi mu dan shi na ibadar Allah subhanahu wataala kuma ga alƙawari da muke nema gobe kiyama shiga layin yayi al'umma wanda za a fara ma hisabi shiga gidan aljanna a gaba duk wannan iya buƙatar hawa sai ka cika alƙawarin da kama Allah subhanahu wataala ka kaɗaita shi da ibada kuma kawa manzon da Allah ya aiko da'a jama'a ce da'a kenan kai mai bi ne aka ka cayi man a da'a ne kenan kai mai bi ne mai bi kuwa kaga shi bai na shi kurin bi yake an ce yayi yayi ya bari ya bari wannan shine in wa baba mun kamata mu gano da wajen cika alƙawarin da muka ma Allah alƙawarin kada ta Allah da ibada da yarda manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo na Allah wannan shine ah, alƙawarin da yake kan kowa maza da mata kuma dole wanda yake son shiga aljanna sai ya bi ta hanyar wanda Allah ya aiko don annan manzo ne na Allah ga duniya har tashin kiyama wanda kuma babban aikin da ya zo da shi ya shiryar da al'umma zuwa hanya mai kyau ya gama bayi da Allah alaƙar Allah a gyara maka alaƙa ka tsakanin kai da Allah subhanahu wata'ala wanda daman asalin samuwar mu a wannan duniya shine wannan manuwa ta ibada kamar Allah ke ba labarin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ba aljani ko mutum sai dan manuwar su bauta mun nuna Allah ke cewa afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'un fata'ala Allahu mulkul haq la la lahu rabbul arshil karim Allah ya ce mutane suna tsammani haka kurin muka halice su abasan ba mun hukumi kurin a zo a ci a sha a yi wasa a more a yi barci a tashi a tara kuɗi a yi wane ne haka kurin mun hukumi haba Allah ƙarin aikin manzo Allah Allah bai wannan aikin Allah ya ƙarin haka ne ya wannan ya wannan bayi ya wannan halitta ba mun hukumi tabbas Allah ya yi mu ne don mu zamanto bayi wanda za a yi koma saƙo wanda ya amshi wannan saƙon ya cika ya cika alƙawarin Allah an mai tanadin gida na aljanna wanda ya ƙi bin wannan saƙo yi abin da ya ga dama ya yi ra'ayin shi ko na wani shine kuma zakaccen gidan da kowa bai so gidan wuta kuma shi kuma dole ji ta haka nan wa mai neman mai neman wa kan shi rahama ne yake tsaye kullum ka tsaya tunanin iya zama cewa daga ina nake daga ina ka zo dune duk mai ka ka cikin nutsuwa ka diba da kyau daga ina kake kuma yanzu a ina kake ko ba wannan rayuwar ina ka ina ka nuwa wannan abin da ke duk wannan mai wani tunani zai iya tunanin daga ina nake kai da kenan ka san kai halitta ce ta Allah subhanahu wataala ya halice ka ya kaka wannan duniya kuma wannan rayuwa ta duniya zaka bata dole ka so baka so ba yanda ka yi zama wani lokaci a cikin ma'ahiyarka dan lokacin da Allah kayyade maka yau ga kana a cikin sararin subhana Allah ya halicce ka ya baka hankali ya raya ka kana ci kana sha kana komi wannan rayuwa yanda da a can cikin ma'aikiyarka ka zamana ɗan lokacin da Allah yanka maka yau ga ka a duniya yanda can cikin ma'aikiyarka ai ba shawara ba kai da babanka da babanka ya kamata mu yi da iri kaza sa cikin cikin iri kaza ko kasar ko Niger ko Nigeria ko ta saka ta saka layi aka zo aka shawara aka zo duniya a'a Allah shine cikin ikon shi ya samar da kai tsakanin ma ma'aikwa guda biyu namiji da mace ya samar da kai a cikin ma'ayyarka a lokacin da ya so a lokacin da ya so kuma ya hudo ka duniya wannan yau ga kanan kana ci kashi kana kai da kawowa to yanda a can kai zama cikin ma'ayyarka yau ga kanan ko ga kenan muna rayuwa cikin sanan subhana cikin duniya to haka wata rana mun so ba mu so ba wallahi wata rana duka mun koma ga Allah subhanahu wataala to abinda ake tambaya mai hankali to wannan rayuwa da nake an zo me nake me nazo yi kaga mai hankali zai fahimci eh ashe wani abu ne na muhimmi ka zo shi Allah da Allah da da ya halice mu anan bai buƙatar komai a wajen amma ya kama nan sako da dokoki ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza kuma wannan rayuwa an ba labari cewa za ta ƙare za a ɗauki takardun da aka yi na rayuwa a nan duk abin da kuka yi za a kai shi wata rana mai suna yau akhir shi ne wanda ake labarin cewa wa wadi alkitab fatara lan mujrimin mushfiqin ma fi wa yaqulun ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha wa wajru ma amilu hadra wala tamrubuka ahada Allah ce za a kawo takardun bayi shi ne wannan kiyama kirmana rana wannan kwanaki na duniya za su kare za a je wata rana wadda wannan ranar ce Allah zai kawo kowa da kowa a kuma a sakamakon da aikin da kowa yi don yin hisabi a yi bincike na aikin lada a baka lada zinihi a auna wanda ka zalunta a ware ranar dai babban hisabi na kumci na gobe kiyama wannan shine kenan wannan manhuwa ta zuwan mu bar mu duniya can za a je kuma koyo ko gobe babu lokaci kowa zai mutu kowa zai mutu eh haka Allah ce annabi ke cewa wal jinsu wal jinnu wal insu mutun mutun da aljanna kowa mutuwa zai dan Allah ya shirye wata rana daban wadda kamar da Allah ke cewa wal baqatu salatu khairun me Allah ke cewa wal baqatu salatu khairun da baka saban me ta me ta baqatu salatu al baqatu salihat aiki mai wanzuwa na kwarai khairun da baka saban kenan mutun yayi kokarin yin aiki wanda zai wanzu nan rayuwa ta duniya ta kare amma aikin da kai Allah zai rubuta shi ya ididdige a baka wannan sakamakon aikin gobe kiyama ka shibka alkhairi bangaren sadaka ne bangaren da abin da kai alkhairi wannan iya nan bai bacewa kuma shine mai hankali ya kamata ya tattalin aikin alkhairi dan wannan rana shi sai Allah ke kira ya walladina amanu واتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله كرم masu imani ya masu imani ku ji tsoron Allah yace bayan ya waladin amanu taqullah yace walatanzu nafsu ma qaddamat lagadin ko wata rai ta tsaya ta diba me tai dan gobe kaga an kira ya kiyama gobe dan kaman goben ne kaman goben ne a wajen Allah abu ne kusa in ma ba a kiyama ba kai iyawa ka mutu yanzu iyawa ka mutu gobe ka hayan gobe in kiyama ta zo ma ai nawa suka mutu kai an gama an gare da ya kiyama ta kiyama da ka mutu yau duk ɗaya ne kai dai kenan hisabi ne na sakamakon rayuwa da kai a nan duniya a wannan rana Allah zai saka maka sakamakon aikinka haka yan uwa mutum ya tsaya a ji hankalin shi ya kai tunanin wannan duniya barin ta za a yi mun so ba mu so ba za mu bar ta to dole amma abin da ake magana bayan an bar ta me sakamako shi ne ake fata kenan a lokaci da Allah ya bamu dan wannan lokaci dan gajere shi kamata duk mai hankali mace ko namiji ya yi tunanin kuma hikimar Allah bai muna cikin jarabawa wannan mutuwa ajalin ba wanda Allah ke ma shawara ga mala'ikan mutuwa na zuwa zan turo maka shi rana kaza ko kaza ga wata kuma na san kaza ba wanda ake aiko ma wannan shawara eh ba wanda ko da lokaci kana halakokin ka ne kana kwance ne in wa hatta da rashin lahiya sababi ce rashin lahiya sababi ne ba dole bane ba yayi da shi za a mutum suka mutu ba rashin lahiya kenan wannan Allah ne tsara ta hanyar ajalinka babu lokaci babu cuta kaza babu wuri ba ta da wuri ba ta da lokaci ba ta da cuta kaza kowane ƙasa a ko'ina mutuwa ake a ko'ina kuma ana ana rashin lahiya a ko'ina kana ibarin duniya ko a san ko a ƙasa wannan yan shi ne cewa gajiyawa ɗan adam yau in ka diba ka san ɗan adam gajiyayye ne a gaban Allah subhanahu wataala din da ke isa da jin kai da ilimi technology ya ji saman wata shi ina ne har yau dan adam ba abin da ya mallakar ma kan shi na rayuwa ko na mutuwa kaga dai rayuwar dai babu wani ilimi na dan adam da ya isa kirkiri abincin da mutum zai ce rayu abin da Allah ne ya tsaras ya aikata zaka cika rayu babu wani abu na mai ilimi da ya mutum ya ce mutum ya kai wadata ya wadata da kanshi bai bukatar Allah zai abinci da kanshi a'a sai dai a dauko na Allah a gama wannan a gama a gama ya bada kaza a ci kuma saba ma Allah kenan gajewa dan adam abincin da kace mai Allah maka na Allah nake ce ba wani abu naka shi Allah shi yayi ba wani abu naka kuma in ya so yanzu ya sama malati kaza in ya so cire yanwa yanda yake da likita a nan Nijar haka yake da Amurka haka yake a France, haka yake duk wata duniya, kwantinan na duniya, ko ina akwai likita. Ila ce wannan gwanin maganin wannan ya kware, kuma duka kware wasu ne babu inda ba mutuwa. Babu inda ake ce yanzu a yanzu Amurkawa ne su ci gaban duniya, ci gaban technology, ci gaban ilimin likita sun kware ai su a can ba a mutuwa sai an shekara ɗari biyu ma, ba kama ɗari biyu a ce a Amurka ko Faransa ne ko a wata ƙasar ɗaukin duniya a ce ga wasu ƙwararru na ilimi su ba sa mutuwa sun shiga ɗari babu duk ko ina mutu ake a mutu amurka a mutu a nijar a horon shi a ƙauye a maraya ba inda ba mutuwa kun babu wani shi mai ilimi ne ya yi ilimi kaza a ce anan ƙwararre ne ma da sanar shari'a ko a ce doktoran ne professor ne ya huce ma doktor ilimin likita babu wanda a ce gashi bai mutuwa don ya ƙware ilimin likita doktor ya mutu jahili ya mutu mai kuɗi ya mutu sarki ya mutu kowa ya mutu in wannan kaɗai ya sawa ɗan adam tunani ya tsaya ya shirya ya san da aiki a gaban shi duk wani abubuwa na darasi ne na mutum mai hankali ya yi ƙoƙarin shiryawa a wata wani hali kake a wani hali zaka bar duniya wannan shine ake kira yan wadda ake wa'azi wa'azi shi sa mutum hanya ne yake walkawa ce tambihi ne mai wa'azi yake a faɗakar da kai kai bawa Allah akwai aiki wa eh kaka gafala kaka gafala ka manta ka shantake kaman shi kenan ka zo gurin ka ci ka sha ka yi wasa ka je ka yi arme ka dawo ka yi wane ne haka duniya ta zo la Allah ce fata'ala Allah malakul haq Allah mamallaki mai gaskiya ya yi ƙarin haka ya yi maza kamar ki maza ne a yi mutum haka shi kenan ko da yan uwa a ci a sha kurin a watsi ha ba dan uwa shi ne malamai ke cewa inda dan adam yau inda Allah bai ce akwai kiyama mu kanmu za mu nema a yi ƙiyama na shi ne adalci ‘yan wannan duniya nawa zai zo kuɗinka da ka sha wahala zai zo ya amshe kuɗin ko ya ɗoke kuɗin kuma ya kashe ka kuɗinka ne ka tara ka tara ya amshe don ƙarhin mulki ko don ƙarhin jiki kun ya amshe kana kallo ban da ka iya wannan zai zo ya bige ka ya ƙarhinka ya karya ka wa alaikum salam wa rahmatullah
ala ina tashi ne lokacin sallah ina iya yin kiran sallah ne da yin sallah eh kana kana wata kasa ne eh ina tashi ne wata ƙasa kake tuntunan daga ina ne
cikin Nijar da nake Oi, wata jiha kauyen Madawa ne kauyen Madawa ne to a takaice dan uwa eh, annabi sallam ya yabo wani ma cewa gashi nan Allah yana yaban shi yayi yayi jikiran yayi shi ɗaya a cikin daji cikin dutse lokacin sallah yayi yayi kiran sallah ya sallah abin ko- kana iya kware kana iya yin kiran sallah kai sallah kuma hamma da fadala Allah yana yaban haka ce ga bawa na nan shi kaɗai cikin dutse ya yi kiran sallah ƙwarai abin ƙwarai ne kuma duk inda ka kiran sallah manzo Allah ya kaga cewa duk abin da ya ji ya mace da gobe kiyama Da hatta da icce hatta da dutse ko ma me da ma- ma- halitta mai rai mutum da aljani ita ka hatta icce shi zaka ta fadala ta kiran sallah fadala ta kiran sallah dan muna maganar mutum ya shirya wannan rayuwa ba ta da tabbas yi ƙoƙarin shirya ta dare ko rana mutuwa za ta zo lokacin da aka baka wannan shekara kaza ce shekara kaza ce da kwana kaza ne tabbas zai ƙare don babu wanda ya gagara mutuwa na baka misali dai babu inda ba a mutuwa ba ƙasar da ba a mutuwa kowace ce duk inda ka je kuma ka mutu ko ina ne ka mutu kullu nafsin zaqatan maut aina mata kun dukkan mutu alati duk inda kuke duk inda ka je san ƙasa ya ka mutu dan wa kai da baka mallaka ma kanka ba hana mutuwa duk ki iya kare ma kanki mutuwa ba mu iya kare ma kan mutuwa me saura gare mu me me kauya kahin mai dokarin mai zo dan dama da aka ba mu mu yi kokarin tattalinta shirinta me muka yi domin wannan abin da muka yi shine daidai abin da muka aikata ne ake rubutawa haka Allah ya ce إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه Allah ya ce aikin da kuka yi ne bayi yake ƙididdige wa lissawa. Da haka wanda aka je kiyama idan ka ga alkhairi a takardanka abin da ka yi ne Allah rubuta maka in ga ki- kama Allah godiya in ga kishi alkhairi kai ka jaba kanka. Haka yan wa kenan duka ake wa'azi ko a ina ne ma ko a ina ne fata ne ake jama'a muhalka. Muhalka aiki na jiran mu. Kowa ‘yan wa a cikin maza da matanmu ina ka ina shan takewa. Kai dai kaga mala'ikan mutuwa na jiran ka baka san ba a wani hali zai zo. Kai kin wannan ni kin wannan gaba ɗayan mu. Aiki na jina a gaban mu. Ba ga dama mu shan take ba mu shagala. Mala'ikan mutuwa iya jiran kowa iya jiran mala'ikan mutuwa a cikin mu. Kai ne ko ni ne ko ke ce shiga zaman kabari tambayar kabari ke jira baka san ba a wani hali mutu za ta zo maka baka san ba a wani hali tambayar kabarin ya za ka yi da ita kai ne kuma bayan an gaya tambayar kabari zaman barzahu me zaman barzahu an mutu a mar duniya kiyama ta shi ba nan ma wata rayuwa ce ta musamman za a yi idan ka mutu cikin hanyar Allah da'a ga Allah za ka yi zamna cikin neman Allah har tashin kiyama idan ka mutu cikin mugun hali za ka zama cikin bala'i wani yanayi ne ta rayuwa ta barzakhiya ai kiyama in tuzo da ake ce ayi sabi ko ayi ayi shafa'a ko ayi kaza to ita ba a je ba kiyama Allah ce ta za an kai mu akan hanyar banza za ka yi zama wannan rayuwa ta barzakhiya an bar duniya ba ta da kiyama ba za ka yi zama jina na wahala har tashin kiyama za ka yan uwa Allah samu halka ga baki ɗayan mu mu koma ga Allah shine fata da ake yi aiki a gaban mu aiki na jiran mu ga mutuwa ga zaman kabari ga tashi hilin kiyama to kun azo hisabi gidan wuta ko gidan aljanna ba mu san ba a ina miki fata miki Allah tabbatar da mu akan hanya ta kware Allah sa mu cikin bayan shi na kware Allah sa mu gidan aljanna shine gurin mu yan wani ga lokaci ya tahi muna fatar Allah ya mana muwafaqa kan daidai ko kurakura Allah gafarta mana kuma daidan mu Allah ya ba mu ladan gaba da kun kuskure Allah Allah gafarta mana ina ga yan uwa masu kira hesi hakuri har ina huta ganin lokacin namu na nan akwai dan labaru za a yi masu kira sai kira daga baya lamba da na bada ta 96 99 01 62 Allah ya mu shirin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid yan uwa mai ta addu'a wannan ruwa da yake sabka Allah kare da ƙarfin wanda suka rasu Allah ji kansu wanda suka yi asara Allah bai musu gurbin ba ta ba ta ladan musiba ai ta addu'a kan haka nan amin ya rabbal subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh